الحمد لله رب العالمين الناطق الحكيم بالحكمة ذو حكمة يراها المتدبر في القرآن ويستفيد منه الأحكام أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين البشير النذير بالبرهان اللهم صل وسلم وأنعم على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها المسلمون لا ترى كافرا ولا منافقا ينصح مؤمنا بخير ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فلا تتبع أهواء الكافرين واحذروا لحن القول من المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون واسمعوا إلى نصح الله تعالى فاستمع لما يوحى وبما أمرك به فاتبع ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فهو العليم بعواقب الأمور ومصالحها من مفاسدها وبما يخطئه الأعداء وهو الحكيم فلا يأمر عباده إلا بما فيه صلاحهم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا عباد الله إن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام هو الإنسان الوحيد الذي جاء إلى هذا العالم عالم بطريق بطريقة ولادة المعجزة حتى يبين الله سبحانه وتعالى قدرته على إيجاد إنسان من امرأة بلا أب كما أوجد إنسانا من أب بلا أم وهي حواء وأوجد إنسانا دون أب ولا أم وهو آدم عليه السلام فالله سبحانه قادر على أن يفعل ما يشاء وهذه الآية الإلهية في هذه الولادة استغلها الشيطان فسول لكثير أن عيسى عليه السلام رب وإله أو إنه ابن إله فضلوا وأضلوا ولعنوا بما قالوا فكانت ولادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد عيسى عليه السلام ولادة طبيعية من أب وأم حتى لا يعبده الناس ولا يغال في إطراحه ومدحه عليه الصلاة والسلام لذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما عبده فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري إخوة الإيمان إن حقيقة المسيح عليه السلام كما قال عنه ربه وخالقه سبحانه هو عبد إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل فمن ادعى أن المسيح عليه السلام هو الله فقد كفر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ومن ادعى أنه ابن الله فقد كفر وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون ومن ادعى أن الله ثالث ثلاثة فقد كفر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد والمسيح عيسى بن مريم عليه السلام حقيقته وعقيدتنا نحن المسلمين فيه أنه سينزل إلى الأرض مرة أخرى من السماء الثانية في آخر الزمان على ما ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيسكر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرؤوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا عباد الله إذا كان عيسى عليه السلام أعطاه الله ما لم يعطه غيره من الرسل والأنبياء فهذا من تفضيل الله سبحانه وتعالى على بعض الأنبياء والرسل على بعض وقد وهب الله بعض الرسل ما لم يهب عليه ما لم يهب عيسى عليه السلام بقوله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات إخوة الكرام الإيمان بعبودية عيسى عليه السلام سبب في دخول الجنة من أي أبوابها الثمانية عندنا نحن المسلمين ونحترمه على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل والحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين أعاذني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم ارزقنا برزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله godiya maras ƙididdiga su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin halittu wanda ya ƙaddara sake gane fiskokinmu a rana mai albarka irin ta yau juma'a muna masu fata Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana albarka Allah ya ƙara mana lafiya ya ba mu abin da lafiya za ta ci ta yi sutura da imani Allah ya zauna da ƙasan mu lafiya halin da ake ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya sassauta mana ya samu iya Allah ya ƙarufa mana asiri ya mana arzikin kyakkyawan ƙarshe ina mai shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya Allah shine wanda ya fi kowa hikima cikin zantuttukansa musamman kula da alƙur'ani ta inda hikimarsa ga duk wanda ya ɗauki alƙur'ani yana mai karantawa yana kula da ma'anonin abin da alƙur'ani ke kunshe da shi zai fa'idantu dangane da abin da ya shafi hukunce-hukunce da Allah ya bari cikin littafinsa mai girma ina mai shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta sai shi Allah tabaraka wa ta'ala a matsayinsa na sarki mabuwayi mai hikima cikin zantarwansa tare da shaidawa cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ya daɗin tsira ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gare shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biye masa da kyautatawa har zuwa ranar ƙarshe baya ga haka ya ku ƴan uwa masu albarka a matsayinmu na musulmai mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu ƙara tsayuwa tsayuwan daka ganin mun aikata daidai muna masu ƙoƙarin gujewa abin da zai zama abin da Allah ta'ala ya haramta aikatawa saboda tsoron mummunan sakamako da zai biyo bayan rayuwa ya ku ƴan uwa musulmai masu imani baka taba gani ba kuma ba za ka taba gani ba kuma ba zai fara faruwa daga kanka ba gaban da ake cewa wanda ya zama kafiri ko munafiki cikin halittun Allah ya zauna yana mai yin nasihan alkhairi ga mutumin da ya zama mumini ba sa ƙaunanka ba za su yarda da kai ba ba za su amince da kai ba ba za su maka irshadin alkhairi ba sai dai ga sharri saboda baka cikinsu a gaba ɗayan da suke zama sun yarda da kai sun aminta da kai suna ganin wataƙila inda wani abu alkhairi za su faɗa maka sai sun kula da lalacewanka kai ɗin ma ka sake musulunci ka sake imani ka zama su wannan mai magana Allah tabaraka wata'ala ne yake faɗa mana cikin littafinsa walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum da haka babban abin da musulmi zai dauka a wannan gaban me gaya masa gaskiya zance mafi adalci mafi gaskiya shine zancen da ya fito daga cikin littafin Allah alqur'ani abinda zaka dauka na biyu ya raka masa shine fassaran da annabi yayi wa alqur'ani tare da kula da waɗanda suka zama sahabbansa da kuma tabi'ai da kuma manyan faqihan nan da suka yi bayani game da abin da ya shafi abin da qur'ani yake dauke da shi na sako shine alkhairin rayuwar musulmi ya ku haka don haka ya ku don haka ya ku ƴan uwa masu albarka kada musulmi ya zama yana bibiyan ra'ayoyin kafirai ya zama yana mai kokarin nisanta yana kiyayewa yana taka tsantsan game da kalmomin munafikai kakan samu wani daga cikin musulmi wanda ke iddi'a'in shi ma kai ne ya sa sutura irin naka ya fiskanci alƙibla irin yadda ka fiskanta yana salloli guda biyar irin yadda kake yi amma da ke ya lalace bai yi tsayuwan daka kan shari'an Allah ba sai ka saurari kalmominsa sai ka ɗauka gaskiya yake faɗa maka alhalin yana gaya maka abin da za ka halaka ne daga cikin irin siffan yadda Allah ya siffanta munafukai wajen maganganunsu shine wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum Allah ya ce suna cikin ku in ka daga ido ka kalli fatan jikinsu zaka ganshi mel mel shi bai san matsala a rayuwa ba saboda ya biye wa duniya wa iya qulu tasma' li qawlihim in ya tashi ko zai yi magana saboda zalaka da fasaha wajen isar da zance kai ka dauka abin da ya ga maka wallahi gaskiya ne Allah ya ce in ka ganshi saboda zatin halittansa kai ka dauka wata kila ginshiki ne ni itace da aka sare aka ajiye daga ƙarshe abin da Qur'ani Allah ke gaya mana tsinannu ne la'anannu ne karka kasa kunne kana mai sauraron lalataccen musulmin da zai daura ka akan abin da zaka halaka kar ya barar da kai ka rasa duniya ka rasa lahira uwa uba kayi kokarin bibiyan wanda duk zaka saurari kalmomin sa ba daga wajen kafiri ba ba daga wajen munafiki ba me gaya maka gaskiya musulmin Allah na kwarai mai bibiyan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da gwada maka dalili bisa nassin alqur'ani da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ne ya ku ƴan uwa Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi sani game da yadda ƙarshen al'amura za su kasance Allah ya bar wa kansa sanin abin da ya faru jiyar rayuwa shi yake sanar da ku abin da kuke ciki a yau din nan gafa abin da zai faru gobe rayuwa don haka Allah shine mafi sanin abin da ya zama maslaha ga rayuwa na da rayuwanka a matsayin mu na musulmai kuma muka ajiye shi shine ubangijinmu mahaliccinmu muka yadda da haka muke amsa sunanmu na musulunci to mu yi kokari ya zama na shari'ansa da ayoyinsa da hadisan annabin shi kadai muke gadara da shi don a haska mana mu yi tafiyan ala basiratin da wannan ya ku ƴan uwa Allah shine mafi sanin abin da zai zama barna abin da zai zama halaka wa bayinsa shi yasa babu abin da Allah bai yi bayani cikin littafin sa alqur'ani ba nake kiran mu mu zama masu kasa kunne da kai hankalin mu zuwa ga ma'anonin abin da alqur'ani yake dauke da shi a jiya har a yau har a gobe har a jibi har a ƙarshen rayuwa su ne ayoyin kuma kulli yomin suna tajiwa da zamani kai ka ce a yanzu aka saukar da su Allah tabaraka wa ta'ala shi yafi kowa hikima cikin hikimansa ya kai bawa ba zai yi maka umurni game da abin da zai zama cutarwa gare ka ba sai dai abin da zai zama amfani ga rayuwanka da wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya fiskanci annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a matakin farko kai tsaye ya ce ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah kar ka kuskura cikin al'amuranka na biyayya a samu kana yi wa kafiri ko munafiki biyayya abinda Allah ya gaya wa annabi kenan abinda Allah ke ce masa a ƙarshen ayan shine inna Allah kana aliman hakima Allah shine mafi sani cikin saninsa akwai abin da ya shafi hikima da yake cewa kar ka saurara daga gare su abin da ya shafi kafiri da kuma munafiki wannan an fiskanci annabi ne kai tsaye ana wannan maganan tare da cewa annabin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allah ba zai bashi yayi irin wannan ka tobara ba amma a isar da sakon zuwa gare shi saboda mu mabiya mu almajiransa mu da wata ila muke koyi da shi mu ji in har an fiskance shi da wannan maganan min babi aula ni da kai yafi kamata mu dauki hukuncin mu yi aiki da shi Allah ya san abin da ba ku sani ba cikin abin da ya sanin akwai hikima ne ya ce muku kar ku bi su kafirai da kuma munafikai inna allaha kana aliman hakima to in ka guje wa kalmomin su sai a barka haka kawai sai Allah ya shigo da maganan wattabi ma yuha ilayka min rabbik ka bibiyi abin da aka saukar maka ya manzon Allah game da abin da ya shafi wahayin da aka sauke gare ka a matsayinka na yau bibi sunnan manzon Allah bibi ayoyin alqur'ani kai ta masuki da shi ka bi karantarwan abin da alqur'ani ke umurtanka da shi kana mai gujewa abin da alqur'ani yace kada ka aikata saboda anan tsira take abinda Allah yake ƙara faɗa wa manzon Allah a cikin ayan shine inna Allaha kana bima ta'maluna khabira in ka iji fa kai abin da kaga dama Allah zai baka labari ranan da zai asambulin duniya yana cewa wani an gaya maka an nusar da kai an faɗa maka tamkar rana lokacin sallan azhar ba abin da ba a maka bayani ba amma ka iji dan haka ga labarin abin da ka aikata duk wanda ya aikata na kirki zai ga kyakkyawan sakamako wanda ya muzanta yayi mummunan aiki zai ga mummunan sakamako muna fata Allah ya sa mu ga alkhairi madadin sharri ya ku ƴan uwa masu albarka magana ne akan abin da ya shafi Isa dan Maryam bi ma'ana annabin Allah cikin ulul azmi minar rusul annabawan Allah guda 25 da Allah ya baiwa labarin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di ashrin sab'atin wa hum idris hudun shu'aibun salihun wa kaza dhul kiflu adamu bil mukhtari qad khutim guda 17 da Allah ya faɗa 18 a cikin suratul an'am sai Allah ya keɓance wasu da ba sa cikin wancan ambato akwai Idris, Hudu da Shu'aibu da Salihu da Zulkifl da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sake keɓe wasu nagartattu bi ma'ana wasu shahararru masu ɗaukaka cikin guda 25 ɗin nan su biyar ne. Shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa cikin guda biyar inda Allah ya ce wa manzon Allah fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul akwai annabin Allah annabi Isa yana cikin guda 25 da Allah ya bawa manzon Allah labari a halin rayuwa a duniya labarin na nan a cikin suratul maryam baya ga haka sai Allah kuma ya ce manzon Allah kai hakuri da cutarwa kai hakuri da isarwa ka jure kai hakuri kamar irin yadda annabawan da suka zo kafin kai cikin ulul azmi minar rusul cikin su akwai annabi Isa kai ma kai hakuri kamar yadda ya hakura da haka annabi isa ɗan maryam Allah ya ƙara daɗin tsira gare shi ɗan adam ne wanda Allah ta'ala ya hukunta haihuwarsa ya zama ya bambanta game da game garin abin da aka saba gani na kalan salon aihuwa da Allah ya hukunta duniya take gani cikin aihuwansa akwai mu'ujiza Allah ya yi haka ne don ya bayyana wa duniya irin yadda yake da iko wajen zantarwa kar mutum ya ɗauka cewa irin yadda yake ganin salon aihuwa dole sai da uwa da uba ake samun ɗa to yanzu ga annabi isa ya zo duniya shi Allah ya hukunta uwa yake da shi amma babu uba wannan mu'ujizar ita ce daga abin da Allah ya ajiye a matakin farko wa duniya hankalinta ya karkato ta kalli waye annabi isa ta bi tarihinsa ta fahimci matsayin shi ta fahimci saƙon da Allah ya turo shi da shi zuwa ga al'ummansa ya ku ‘yan uwa masu albarka idan har Allah ya turo annabi Isa ba tare da mahaifi ba kamar haka ne fa a ɗaya gefen aka samu wacce ta zo duniya ita kuma babu uwan amma akwai uban abin da zai fi baka mamaki dan an ce yau din nan wannan dan bayi da uwa zai fi daukan hankali sama da wanda aka ce yau din nan gashi da uwa amma babu uba ai wa'anda ba su da uban su ne gama gari bi ma'ana ana iya samun su sai dai a ce ai ƴan shegu ne amma a sa maka albarka a ce ɗan kirki dan ka rasawa dan ka rasa uba baya yiwa a wannan duniya to amma cikin ganin daman Allah annabi Isa ya zo ta hanyar samuwar uwa ba tare da uba ba kuma Allah ya sanya alkhairi da albarka a rayuwarsa da duk abin da ya taba nana Hawwa'u da Allah ya ga dama ta fito daga jikin annabi Adam ba tare da samun uwa ba ita a jikin namiji ta fito idan abin ya baka ta'ajjubi ka kalli wanda aka haife shi shi kuma babu uwa babu uba shine annabi adamu kansa shi babu uwan babu uban idan ana kwarzanta matsayin annabi isa ne har aka kai shi matsayin kasancewansa ake iddi'ain dan Allah ne saboda ya rasa uba to ashe ya kamata a kallina na Hauwa Uma a bata wani matsayi mai kama da nashi saboda ita kuma ta rasa wa ta rasa uwa balle wanda aka ce ya zo duniya babu uwa babu uba me yasa ba a bashi wancan matsayin a farkon duniya ba da wannan ne ya ku ƴan uwa irin wannan hukunci na Allah tabaraka wa ta'ala da ya bari cikin littafinsa shedan ya shiga cikin al'amuran halittan annabi Adam bi ma'ana halittan annabi Isa kasancewarsa wanda ya zo duniya babu uba ya zama ya sawwala wa duniya a wancan zamanin ganin cewa sun bashi matsayin da ma ba nashi ba da wannan ne ya zama na al'ummomin da ya rayu cikinsu suka halaka bayan ga wa'adin abin da Allah ya ce musu annabin Allah ne kuma bawan Allah ne shi da kansa abin da ya ba da kansa kenan yana cewa zalika isa bin maryama qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun duka ya kore abin da suke iddi'ai akan sa ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhana idza qada amra fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun duk suka kiji waye ya kawata musu wannan zance har suka dauro akai har suka rayu akai har suka mai da shi abin bauta har suka mai da shi Allah har suka mai da shi dan Allah har suka mai da shi ɗayan uku cikin alloli wa iyadu billah wallahi ba wani bane shedan ne ya gagara samun haka saboda lokacin da annabi adamu ya zo duniya babu tawagan al'umma a duniya annabi adamu shi kadai ne balle a yau da ruwani ya gagara samun haka ne lokacin da aka zo kan nana hawwa'u saboda lokacin babu kowa a duniyan daga mijinta sai ita kadai kuma ya gagara samun hanyar da zai isa zuwa ga shi kansa annabi adamu to amma da ke annabi isa ya fito a cikin halittun duniya akwai al'ummomin bila adadin sai shaɗan ya shiga tsakaninsu yana cewa fa wannan ya wuce ku aje shi a matsayin annabin Allah ku ƙara masa matsayi cikin ƙara masa matsayin ma sai ya koma gefe ya bar su a matsayin ɗan kallo don haka sai suka rarrabu shi yasa Allah ya ce lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina sai da annabi ya bayyana gare su suka samu sabani dake ba akan abin da ya zama shari'a ko wahayin alqur'ani ne ko kuma wahayin littafin su ba sai suka rabu gida uku akwai wanda suke iddi'ain cewa ai shi annabi Isa dan Allah ne suna faɗin haka Allah ta'ala ya ɗora musu kaulatin ya ce laƙadi kafaran ladina ƙalu inna Allah huwal masihu bin Maryam sun kafirta da nassin alƙur'ani wani kaso daga cikin tawagan mutanen annabi Isa almajiransa suka koma gefe suna cewa annabi Isa ɗan Allah ne Allah ta'ala ya ce wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl Allah ya dora musu kaulasan bai bar zancan anan bai yace qatalahumullahu Allah ya la'ane su Allah ya tsine musu saboda sun jingina wa Allah ta'ala da wanda girman kalman cewa Allah yana da da shine abin da ke fusata sararin samaniya tayi kaman za ta ruguje ta fado akan halittu a bayan kasa takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu ba fadowan sama kadai ba kasa yayi kaman za ta kekkece al'umma su fada cikin ta ta rufe anda aulir rahmani walada saboda wasu halittu a tsakanin sama da kasa suna furuci da fatan bakin su cewa Allah yana da da wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada ai bai dace a ce Allah ya riki wani da a cikin halittunsa ba don haka ya ku ‘yan uwa ka sau na biyu kenan cikin almajirai almajiran annabi isa da suke cewa ai shi annabi isan suka jingina shi a matsayin ɗan Allah kaso na uku sai suka ce ai annabi isan nan ma ɗaya ne cikin alloli guda uku mahaifiyarsa Allah ce Allah Allah ne shi ma Allah ne suna gama zancen Allah ya ce laƙadi kafaran ladina ƙalu inna Allah salisu falata Allah ya ɗora musu kaulasan ya kafurta su wa'inda suke iddi'a'in cewa Allah Allah ne ita ma mahaifiyarsa Allah ce kuma suka ɗauki annabi Isa ma suka ce shi ma Allah ne Allah ya ce dukkansu kafirai ne don haka ya ku ‘yan uwa musulmai masu albarka da ka san farko masu iddi'a'in annabi Isa ɗan Allah ne kafirai ne da nassin alƙur'ani a cikin littafinmu a matsayinmu na musulmai wanda suka ce shi kansa Allah ne da nassin alƙur'ani ya tabbatar da kafircin waɗanda suke da wannan ɗabi'a da wanda suka jingina shi a cewa ɗaya ne cikin alloli guda uku nassin alƙur'ani littafinmu manhajin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da kafircin masu wannan aiki don haka da wannan ne alƙur'ani a farko kamar da muka karanta yake jan kunnen annabi sallallahu alaihi wasallam don saƙon ya iso gare mu ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tuqil kafirina wal munafiqin don haka a matsayinka na almajirin da kake koyi da abin da annabi ya tafi ya bari na manhaji a bayan ƙasa kai ma ana gaya maka wala tattabi'il kafirina wal munafiqin amma me zaka rike wattabi ma yuha ilayka min rabbik ka rike abinda alqur'ani yabo maka da shi a matsayin sako anan ne tafiyan take tafiya da toci kake ganin ina zaka taka har tattakin ka ya kai ka zuwa ga samun tsira a gaban Allah muna roƙon Allah ta'ala ya tsiratar da mu ya ku ƴan uwa masu albarka kan abin da ya shafi annabi Isa dan Maryam hakikanin matsayinsa a wajenmu a matsayinmu na musulmai Allah tabaraka wata'ala ganin irin yadda ya samu fitina na al'ummomin shi sun bashi matsayin da ba nashi ba sai ranan da Allah zai tashi duniya tukuna zai assambilinta zai zo yana mai tuhumar sai yana amsa amsoshin bi ma'ana tambayoyin da aka yi masa kai kace wa duniya su rike ka a matsayin abun bauta sai ce ya Allah babu abun da na gaya musu sai abun da ka turo ni in faɗa musu wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah kai kace wa duniya su rike ka su rike mahaifiyarka a matsayin abun bauta an san da yake fada shi ne ma qultu lahum illa ma amartani bi wallahi ban fada musu ba face sai abin da ka umurce ni in gaya musu me ya sakon ani ibudullah rabbi wa rabbukum ku bauta wa Allah shi kadai sakon da Allah ya gaya musu kenan kuma abin da annabin su ya fada kenan da suka fitine shi suka bashi matsayin da ba nashi ba saboda fitinan ta takaita sai Allah ya dauke shi ya kai shi sama ta biyu cikin sararin samaniya ya ci gaba da rayuwa dan ba mutuwa yayi ba a matsayinmu na musulmai muna da tabbaci yadda annabi ya bada labari zai dawo a ƙarshen duniya don ya ƙarasa mission ɗinsa wajen isar da saƙon da bai gama isarwa ba al'umma ta canza alƙiblan abin da ya zo da shi don haka hadisin nan da ya tabbata daga wajen abu huraira yake cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya yi rantsuwa ya ce ina mai muku rantsuwa da allan da raina yake hannunsa haka annabi ya faɗa ya ce yana dabda ya iso gare ku wani zamani da annabi isa ɗan maryam zai dawo cikin duniya yana mai yin hukunci da adalci me daga cikin hukuncin da zai yi bisa adalci yace duk inda ya ga cross sai ya kakkarya ko a sama take ko a ƙasa take ko a wuyan wani take annabi isa in yazo sai ya raba duk duniya da abin da ya shafi cross saboda rigima ne da za a tayar masa a gaban Allah Allah zai turo shi da yafi kowa fahimtar tauhidin matsayin Allah yayi yaki da abin da haka duk wanda suke ganin kamar matsayi suka bashi daukaka suka daukaka shi sai da kansa ya go yana gaya musu cewa abin da kuka daura ne na matsayin nan ba nawo bane zai yi fada da shi yana mai kakkarya cross manzon Allah bai yi shiru ba yake cewa zai kai matakin da yana kashe aladu saboda an dauka daga wani nau'i na abin da ya shafi addinin akwai cin alade yana daga mafi munin dabban da Allah ya hukunta a dukkan shari'a namu da nasu ba a cin sa saboda illan da ke tare da shi annabi Isa zai kakkashe aladu ba zai tsaya nan ba zai hukunta duk wanda ya ƙi shigowa cikin musulunci sai ya biya jizya sai an ɗaura masa wani abu na tara da kake zaune a cikin musulmai irin yadda aka yi a zamanin farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'ansa haka za a zo annabi Isa ya sake jaddadawa manzon Allah ya ce ba zai gushe ba zai zama yana yalwata arziki a tsakanin al'umma dukiya za ta shahara kowa zai zama yayi kuɗi ta inda in ka ɗauki kuɗi ma kana baiwa wani zai ce maka bayi da bukata me zan yi da shi daga alamun fitinan duniya kenan in dai bawaye nisan duniya bi ma'ana yayi nisan kwana ya je karshen ta annabi isa in ya bayyana dukiya zai yalota a hannun mutane dukiyan kanta ba wai ta zakka ba fa zaka dauka ka baiwa wanda kake ganin yana da bukata ya ci maka me zan yi da ita bayan Allah ku gane cikin hikiman Allah shine ya bamu wasu ya hana wasu dan marasa shi to su agaza wa masu shi Allah ya ce walau basaqallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard da Allah ya shimfiɗa arzikin ni ina da naira tiriliyan kowa na da tiriliyan a cikin nan za ku yadda tsaya a kanku wani zai ji kai wani abin ba zai yiwu ba ba zai yiwu motan ka ta yi faci ba dan in ta yi faci babu mai facin a gefen hanya shi ma na da tiriliyan din da nashi mota ba za ka je mu da lawan ka samu mai sai da tumatir ba dan mai sai da tumatirin shi ma ya tashi yana gani ya fi karfin sai da tumatirin dan haka ba mai sayarwa da malin malin ɗinka motan ka ta yi faci sai dai ka tsuguna ka yi facin gayanka babu mai yi kowa ya yi kuɗi labagaufil ard Allah ya ce da an shimfiɗa kowa ya samu da ta zama fitina ashe kenan a ƙarshen zamani da annabi isa zai dawo dukiyan ya yalwata zai dawo ne a babin fitina kowa yana da kuɗin kowa yana ɗagawa yana girman kai abinda fa kuma kenan ya koro shaidan daga gidan aljanna ya dawo da shi duniya saboda girman kai don haka ya ku ƴan uwa manzon Allah yake cewa dukiya za ta yalwata a zamanin da annabi isa zai dawo ƙarshen duniya ta inda ko ka ɗauki dukiyanka bayar ma babu mai karɓa manzo Allah ya ce a irin wannan lokaci saboda lalacewan zamani zai kai ga musulmai da wanda suka rage masu bin Allah sujjadan ka kwaya daya darajanta yafi duniya da abin da ke cikin ta saboda babu masu yi Allah ya daukaci al'amarin ladan sujjadan kai kwaya daya cikin sujjadan da zaka yi sama da 30 a cikin ini ladanta yafi a dauki duniya da abin da ke cikin duniyan a baka ba nan kaɗai ba kairun minar duniya wa mafiha duniya da duk abin da ka sani yake ciki haka manzon Allah ya faɗa Abu Huraira yana karanta wannan hadisin annabi sai yake cewa ku karanta in kun so fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida in annabi Isa ya bayyana a ƙarshen al'amari babu wani wanda yake iddi'a'in wani addini yake cewa annabi Isa ɗa ne ko kuma shi ɗin Allah ne ko kuma ɗayan uku cikin alloli ne face sai ya wurgar da abin da yake kai ya yarda da sakon da ya bo da shi saboda annabi isa zai zaga kusan ko'ina a duniya yana mai isar da tauhidin matsayin Allah yana kuma tabbatar da tauhidin sai ta tsaya da kafanta ba zai bar duniya ba har sai ya gama wannan mission din tukunna amma zai ɗauri ne bisa turban karantarwan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bayansa don haka ya ku ‘yan uwa idan har muna gani ko suna gani matsayin annabi isa da Allah tabaraka wa ta'ala yayi masa ya ɗaukaka a cikin sauran annabawa wannan sunnan Allah tabaraka wa ta'ala ne Allah yana haka wasu daga cikin annabawan ya ɗaukaki matsayinsu sama da wasu faɗin Allah tabaraka wa ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ya ce ga sunan annabawan Allah kar ku yi mamakin shi wannan annabin cikin su ya go duniya an samu babu uba a cikin halittansa ai ga annabi adamu a baya can mun masa wannan falalan Allah ya ce ga sunan annabawan Allah a cikinsu muna ɗaukaka sashe akan sashe daga cikin waɗanda Allah ya musu agaji ya musu tutiyan da wasu ba su samu haka ba matsayi shine Allah ya ce cikinsu akwai wanda mun yi magana da su Allah ya yi magana da annabi Musa Allah ya yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai gaya mana sauran sun samu wannan agajin da wannan falalan ba kaga wannan ya isa mu gane cewa ashe in har matsayi ne suke ganin annabi isa ya samu sakamakon kalan yadda ya zo duniya to ya samu kamar yadda kuma ya rasa wasu abubuwa irin yadda kuma wanda ba a bashin ba an baima wasu kamar yadda kuma abinda ba a baima wasu nan ba shi din an dauka an bashi dan haka sunnan qur'ani ne sunnan Allah ne ya ɗaukaka wani wani kuma wata ila akai shi kasa kuma na kasan akwai falalan da aka masa wanda na saman shi ma bai samu ba ya ku ƴan uwa masu albarka lalle tabbatar in annabi isa a matsayin bawa cikin bayin Allah yana daga sababin da ke samarwa musulmi mumini samun zarafin shiga aljanna ta kowane kofa cikin daga cikin guda takwas ɗin gidan aljanna in kaga musulmi ya shiga aljanna ta ɗaya daga cikin kofofi guda takwas ɗin nan to tabbas sai ya yarda cewa annabi isa bawan Allah ne ba wai dan Allah bane ba wai yana matsayin mimana Allah bane ba yana matsayin ɗayan cikin uku ne cikin alloli ba saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cewa duk wanda ya shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa ne yana mai shaidawa cewa lalle annabi Isa bawan Allah ne kuma manzansa ne ya yadda da kalman nan da wa'ayi da wahayi da Allah ya yi wa mahaifiyarsa cikin ruhinta har ta ɗauki juna biyu ta haife shi ya yadda da cewa aljanna gaskiya ne wuta gaskiya ne manzon Allah ya ce Allah zai shigar da wannan bawan cikin gidan aljanna sakamakon ayyukan da ya aikata gwargwadon kiman kiman darajar aikinsa kenan cikin ayyukan da zai samu kofan shiga gidan aljanna sai ya yarda cewa annabi isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne dan haka ya ku ƴan uwa a matsayin mu na musulmai wannan matsayin muke aji annabi isa kuma ba ma canzawa kar ka yadda wani gigi ya ebe ka da kalman bakinka ko da aikin gabanka ka yadda kana yin wani abin da ke nuna akasin abin da yanzu muka karanta saboda littafin Allah da ayoyin alkur'ani muka karanta da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce shari'ansa don haka ya ku ƴan uwa idan muka jamma a kalmomin da muka faɗa daga farkon kuɗuwa zuwa ƙarshe ina mai isar da wannan ababin nasiha ba mu da manhajin da ya wuce mana alkur'ani muna girmama annabi isa saboda ɗaukakekke ne cikin annabawan Allah amma hakan baya sa duk wanda ya zama ba mu ba mu ɗauki matsayin da ba nashi ba mu bashi ko kuma saboda ganin mun mutunta shi ya zama mun faɗi kalman da zamu shiga uku a gaban Allah faɗin Merry Christmas Happy Christmas haramun ne a matsayinka na musulmi ga duk wanda ba kai ba ajiyar rayuwa za ku yi musafaha ku gaisa za ka mu'amalance shi bisa kyautatawa za ka masa amana za ka ja shi a jiki ka gwada masa irin yadda musulunci yake shimfiɗan hannu duk biyu ga wanda ya zama musulmi da wanda bai zama musulmi ba amma in aka zo kan wani gaba da addinin kai hana ka furta irin wa'annan kalmomin da za su kai ka zuwa ga kafirci ka daku a gaban Allah da kyau to sai ka ja da baya ajiyar rayuwa ya halatta in gaishe ka amma akan wannan biki da addini na bai yarda da shi ba bai halatta mun in ce maka happy christmas ko merry christmas ba regardless of matsayinka ko kana nan shugaba ne a ma'aikata ko kuma wataƙila ke budurwa ce ko kuma wataƙila nace budurwa ne saboda ai sun halatta a wurin musulmi kar wani ya shiga cikin damuwa dan haka kar ya zama na wani abin da in ka faɗa zaka razana ka fito fili ka faɗi abin da yake aqidar musuluncinka don wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub karancin tsoron Allah ne yasa mutum yake tsoro sai ce to ai za su kalli kaman wata ila na kyamace su ne sai ga mutum musulmi ya faɗi kalman mala'iku sun rubuta ran da za a bude wuta da aljanna ana jiran sa za a yi hisabin abin da ya riga da ya faɗa dan ya faranta ma wani halitta cikin halittun Allah amma ya bakanta tsakanin shi da Allah makoma sai ka zama gidan wuta Allah ya sauwake abu na biyu ku yi haƙuri ni dai ina kaddara duk wani musulmin da ya yarda zai mutu kuma zai shiga aljanna ya san babu wani dadi na daga abin da za a sa masa a fatan baki face in ya shiga aljanna zai same shi a halin da kake ciki a rayuwa a duniya mai wahalan gaske ne yau a ce akwai wani abinci da baka taba cin sa ba mai wahalan gaske ne kar ka bari a sakamakon an dauko kayan bikin wannan iddi'ain kafircin a dauki wani abinci a baka ka karba kuma ka ci zai zama maka nadama a gaban Allah irin yadda kalmanka ba za ka ce Merry Christmas ko Happy Christmas ba, ba za a ɗauki kayan bikin da aka yanka don Kirsimeti cewa Allah yana da ɗa a baka kuma ka karɓa ka ci ba. Amma in ana zo na lafiya yau, ashirin ga watan Disamba, in an kawo maka shinkafa da nama da miya da maltina, sai ka cika sharuwa ka ce Alhamdulillah. Dan al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahu. Abincin su ya halatta gare mu in ana zo na lafiya. abincin mu ma ya halatta gare su in ana zaune lafiya iya a shekara kwanaki 360 ran da Allah ya ce karkaci abin da suka yanka shine ranar 25 ga watan Disamba saboda an hada shi da shirka ana jingina wa Allah da aka yi yankan ko da ko yankan za a dauko su dai daga harami a ce yabo ya danne ragon ya yanka ko ya danne akuyan ya yanka wallahi sunanta an yi dan Kirsimeti dan haka cin abin haramun ne ina fata mun fahimta hatta daukan kuɗi zaka ce wataƙila wannan bayan ka aka yi bakar a baka ka karɓa shine zance mafi inganci tare da cewa akwai wasu malaman da suke ganin kaman wani abu sassauci amma ina mai gaya maka haramcin sa da ama yuribuka ila ma la yuribuka duk kuɗin da za a dauka a baka a wannan rana ba zai azurta ka ba kuɗi ne samanin boxing la yusmin wala yughni min ju ba mamaki in an baka an kimanta ka ba zai wuce dubu goma ko dubu ashirin ba kana shiga da shi ce fanan gidanka zaka cinye shi yau da gobe ba mamaki jibin rayuwa gatar rayuwa ƙarshen rayuwa da zaka fi bukatan tsira a gaban Allah kuma sai yana dubu ashirin ya saka kuka a gaban Allah makoma kuma ta zama gidan wuta Allah ya sauke bayan Allah wannan shine musulunci a matsayin mu na musulmai muna karanta wannan nassi tare da kula da abin da ya shafi ayoyin alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah ya tabbatar da digadiganmu kan bin gaskiya da daɗi a wajen wasu ko babu daɗi a wajensu wannan ita ce musulunci sarahatan in ni zan yi kai za ka yi kowa ma ya tsabbaka sai su gane ashe ba wani ne kaɗai yake kyamatansu ba duniyar musulunci ne haka addininsu yake don haka ma ba za su ɗauka su kawo maka ba malam in ka ga ana maka tayin wani abu ma na wa'annan kwanakin ba ka yi kama da musuluncin kwanai ba ne in kai tsayuwan daka aka ganka malam ustazul karim masha Allah ga gemun nan ga dangalallen wando ga aswacin ka kana ci kana bismillah kana subhanallah kana alhamdulillah wallahi a ganka ma a ce maka ga tayin wani abu na krismeti ma wallahi sai an gagare dan haka wannan ba laifi bane a mu'amalance su mu'amala mai kyau in an kawo maka karka ji kunyan sa wai ka karba dan zaka yi almubazzarancin da kuma kai ma Allah zai tambaye ka dan wala tubazzir tabzira ka karba bayan ya tafi ka zubar masa almubazzaranci ne ka karba bayan ya tafi kuma ka je ka zubar shi zai tafi yana jira ya cewa ai wani na karba wani yana ci kuma zai je gaba ya fada amma a kawo maka sai a masa bayani wani na gode da ka mutunta ni kace gani na a matsayina na makusanci har kace gani ya kamata in ci abincin wannan bikin ajiyar rayuwa da goben rayuwa da sauran kwanakin shekara duka ya halatta in ci abin da duka kawo min na abinci hatta nama amma a irin wannan kwanaki da ake yanka dan Allah yana da da mu addininmu ya hana mu mu ci ko mu tiya ku murna ko kuma mu karba daga gare ku dan haka kar ya fusata ka karantarwa musulunci ne ina fata in tsira ne a gaban Allah in samu aljanna bana fatan in sha azaba a gaban Allah ya sa na maka wannan bayanin sai ku wanye lafiya sai ya tafi ala basiratin li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina Allah muke roƙo ya mana albarka ya zauna da ƙasar mu lafiya Allah ya samu wanye da duniya lafiya Allah ta'ala ya ba mu ikon tsayuwa bisa turba ta musulunci karantarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har ƙarshen rayuwa. Allah ya sa mu yi farin ciki da haka kuma a duniyarmu da lahira. ‘Yan saƙonni guda biyu da nake da shi shi ne akwai neman addu'a, saboda akwai wata ‘yar uwa da ta zama ita ce jagora ganin cewa duk ranakun juma'a ana share masallacin nan. Wanda da tana cikin zawarci alhamdulillah yanzu ta yi aure kuma na'am budurwa ce ma kasan da na ɗauka kan cewa masu yin wannan kaɗai sai dai zaurawa to alhamdulillah wallahi malam wannan ba karamin arziki bane a ce budurwa ta fahimci darajan Allah da ɗakin Allah ta go duk juma'a ta sa tsintsiya ta yi shara ba ita kadai ba tana da tawagan da take jagorantar su duk juma'a ta yi aure ne take roƙon agajin da zamu mata ba na ko sisi ba mu taya ta roƙon Allah ta zauna a gidan miji lafiya don haka muna mata addu'a Allah ya sa irin yadda ta zama ‘yar albarka muka gani zahiri a wajen sharar da ta yi wa masallaci, Allah ya sa ta ga alkhairi sama da abin da take tsammani a wurin mijin da ya aure ta. Allah ya sa ya iya riƙe ta shi kuma da yalwatan arziki da zaman lafiya. Allah ya raba gidansu game da shaidan, Allah ya sa a samu zuri a tsayi ba, Allah ya sa gidanta ne duniya da lahira. Sannan bata gushe ba za ta tafi ma sai da ta kawo mana wasu tawagan yara da za su maye gurbin abin da ta ɗauru akai bisa alkhairi. mutane gani suke shin mace mai share masallaci karamin mutum ne wata ta yi ta yi share masallaci zamanin annabi ta mutu cikin dare suka lulluba suka kaita suka binne annabi ya ga garin Allah ya waye masallaci da daddare ba a share bai ce ni kan dattijuwa mai share masallacin nan tana ina suka ce ai rasulullahi ta rasu kuka yi yaya mun je mun binne ta shine baku taso ni ba annabi ya ce ku kai ni kan kabarin ta a gwada mun annabi ya tsaya ya mata addu'a tana daga cikin ɗaiɗaikun mutanen da suka ci falalan annabi ya yi tattaki zuwa kan kabarinta ya mata addu'a ba wani abu ta shahara da shi ba sa tsintsiya ta share masallaci ƙalubalen ku samari ga wata zaka kuma baiwan Allah mace ta yi gaba ta bar mazaje inna minan nisa irijalun eh cikin mata akwai mazaje kamar yadda kuma inna minan rijali nisa'un akwai mata a cikin mazaje Allah karka mai da matan cikin maza Allah ya mata albarka sako kamar yadda na sha faɗa muna nan har yanzu muna assasa ko muna wanza'a kokon baran mu gane abin da ya shafi ganin mun samu sola a wannan masallaci akwai agajin da wasu suka yi muna fata Allah ya sa ya haifar da alkhairi kuma su din ma Allah ya saka musu da alkhairi amma ganin abun bai yiwu ba har yanzu kofa a bude take ko asusu kai tsaye ko kuma wanda yake da wani hanyar da za a yi mana wannan abun dan yana bukatan gagarumin tallafi wanda Allah ya sa yake da shi ko kuma yake da hanyar da za mu iya samun haka ramadana muke hange saboda kalubalen da ke cikinta ga yanda mai ya zama da tsada Allah muke roƙo ya kawo mana agajin wanda zai mana wannan aikin alkhairi don Allah dan neman yardan Allah in ba haka ba mu din ma da muke nan Allah ya yalwata arzikin mu mu iya hada abin da ya kai mu iya daukan nauyin wannan abun dan samun yardan Allah Allah ya yarda da mu qumu ila salatikum yarhamukumullah